أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المحسوس ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحياء صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar litinin 27 ga watan rabiul akhar shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan disamba shekara ta 2019 miladiya a wannan masallaci masjidu al'ansar na imam malam kabiru hafizahullah yau ne jilsanmu ta biyu a cikin wannan littafin mai tarin albarka na nuniyatul qahtani na abi muhammad bin abi muhammad abdullah bin muhammad al-andalusi al-qahtani wanda littafi ya kumshi abiyat 686 wanda littafi ne ya kumshi aƙida ingantatta da matsaloli na fiƙihu da nasihohi da ladubba da halaye wanda ya kamata a ce musulmi ya luzumtu da su a darasi na baya mun tsaya a baiti na biyar yanzu zan mu tashi a baiti na shidda ya abi muhammad al-andalusi طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وعيل مكاني واقطع به طعمي وشرف همتي كثر به ورئي وأهي جناني أسحر به ليلي وعزم جواره أسبل بفيد دموعها أجفاني أمجزه يا ربي بلحم مع الدم واغسل به قلبي من الأدغان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان نعم يا طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وعي مكاني أجمل به ذكري وعي مكاني واقطع به طعمي واقطع به طمعي وشرف همتي واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورئي وأهي جناني فسر به ورعي وعي جناني أسهر به ليلي وأزم جواره أسر به ليلي وعزم جواره أصبل بفيض دموعها أجفاني أسبل بفيد دموعها أجباني أمجثه يا ربي بلحم معدمي أنجزه يا ربي بلحم معالمي واغسل به قلبي من الأدغان واغسل به قلبي من الأدوان أنت الذي صورتني وخلقتني أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورأيتني ورحمتني أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري وائي القرآن وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان من غير تسقية ولا دكان جزاكم الله خير الجزاء أبو محمد الأندلسي يكتوى طهر به قلبي وصف سريرتي طهر به قلبي يا الله كسرك من زتياتا دونا القرآن توصل بالأمل الصالح يا توصلي بأيكي نقري don saboda ita zuciya in ta gyaru komi ya gyaru in zuciya ta gyaru gaɓoɓuwa sun gyaru kuma ayyuka sun gyaru in zuciya ta ɓace to komi kuma ya ɓace annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna fil jasadi mudgatan ida iza saruhat saruhal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu lalle a jikin mutum akwai wata tsoka in wannan tsokar ta gyaru to dukkan gaɓaɓuwan shi da ayyukan shi sun gyaru kuma in ta ɓace to komi ya ɓace shi ne kenan yake cewa ke tawassuli ga Allah subhanahu wa ta'ala tsahir bihi kalbi wa haza ya dullu ala annal qur'ani yutahhirul qulub wannan yana nuna cewa karanta alkur'ani da aiki da alkur'ani zuciyar mutum tana tana gyaruwa tana tsarkaka tana wankuwa in muka diba aka ce afdalu zikir alkur'an kuma a cikin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zuciyoyi suke samun nutsuwa wasaffi sarirati wasaffi sarirati na asarira na al-itnab ne kamar yadda malam ya saba al-itnab as-sarira khas ma'khuzatun min al-qalb wani abu ne a cikin zuciya wanda mutum yake koyewa inda mutum yake aje wata hasada shi da wani munahucin shi da wani aikin acha wanda bai so kowa ya gani sai Allah subhanahu wata'ala shine as-sarira ma yakinnu bihi as-sudur mutumin da zai ɓoye wani abu a cikin zuciyar shi bai so a gani sai ya ce malam wasaffi sarirati ya Allah wanaqqi wasaffi mana wanaqqi ka wanke mini wannan abin da nake so banna so mutane su gani mutum yana ɓoye kowane mutum yana da wani abu wanda yake yin wani abu bai so kowa ya sani bai so kowa ya sani Hey, amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sani wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san wannan kuma duk boyewar da kai kamar yadda Usman bin Affan radiyallahu anhu yake cewa akwai lokacin kuma hallo da yake bayyana duk da kana boyewa al-ismu ma haka fi nafsika wa karihata alaihi an yattali alaihi nas baka so wani sani to wataran sai an gano ka duk ɓoyewar da mutum yake. Usman bin Affan radiyallahu anhu ya ƙulu, ma a sarra abdu sariratan illa a zaharahu Allahu ala safhati wajihi wa faltati lisanihi. Matuƙa bawa bai ɓoye wani abin da baya so a gani to wata rana kawai sai an ga wannan abun a fuskar shi ko kuma a suɓi tabbatin shi faltatun lisan. Shine laraba suke cewa yukhbiru kal wajahu mal kalbu katimu yukhbiruka alwajhu mal kalbu katimu fuska tana baka labarin abinda zuciya ta koye shine yace tahhir bihi kalbi wa sabbi sarirati ka tsarkake min zuciyata kuma ka wanke abubuwan da nake boyewa a cikin zuciyata wanda ban na so mutane su sani ajmil bihi zikiri wa ilmakani sai mana ya ci gaba da cewa ya Allah subhanahu wa ta'ala ina tawassuli da kai kai ne kasabkar da alƙur'anin nan kuma dalilin karanta alƙur'ani na da aiki na da shi ajmil bihi zikiri ya Allah ki kyautata ambatona mutane su ringa ambatona nan malam ba yana neman yabo na mutane bane ba malam ba yana neman yabo na mutane bane dan saboda yabo na mutane ko ka neme shi baka samun shi رضا الناس غاية لا تدرك رضا الناس غاية لا تدرك yardan mutane ne abu ne wanda mutum baya samun shi ko da ka nema wani daga cikin magabata yana ba da labari a cikin littafin shi wata rana ya ɗauko matar shi a saman doki suna tahiya batta da lafiya sai ya goyo ta sai mutane ya ga ya haɗu da mutane sai mutanen nan suka ce ka ji wa'insu marasa tausayi wannan bussa tausayin wannan dokin su biyu sun hau wannan dokin sai ya sabga sai malamin sai ya bar matar shi a sama ana wucewa da ya gama jumu'a kuma hallo wa'insu mutane na daban sai suka ce ka ga wani mijin hajiya ita a sama shi a ƙasa hallo kuma abin ita ya mata zahi he ta sabka hallo shi he ya hau he wa'insu suka ce ka ga wani marasa tausayi bai tausayin mata bai tausayin matai shi shi a sama ita a ƙasa yanzu kuma hallo he suka kama tahiya he suka fasa hawa duka gabaki ɗaya sai suka rike dokin suna ja he suka haɗu da majmu'a ta ƙarshe shi ake ce a ka ga wa'insu mahaukata ga abun hawa amma suna tahiyar kafa kaga shi dan adam komi kai baka tsira ba dan shi yasa a ibada kakka biya kila wa kala na mutane ko kai ɗaya ne kake yin gaskiya kai kokarin yin ta dan saboda ridan nasu gayatun la kudura anan to malam ba yana neman yardan mutane bane yana neman yarda a ringa tuna shi bayan in ya mutu dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa iza matal abdu in qata amaluhu إلا من ثلاثة صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به yana so kenan ko bayan ya mutu a ringa gayanan rahimahullah alqahtani muna karanta littafin shi gayanan muna tuna shi Allah yana zafafa mai lada raida to shi ne ashmil bihi zikiri wa a'il makani ya Allah ka ɗaukaka matsayina yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka matsayin shi a duniya da lahira, yani fiddarai ni fid duniya wal akhira, wa a'il makani ai fil janna a cikin aljanna an irfa bihi zikiri fid duniya wal akhira liyad'u lin annas ka ɗaukaka ni ya Allah dan mutane su ringa muna addu'a dan saboda addu'a tana iske mamaci a waladun salihu liyad'u lahu wali ahsul ala du'a wali akuna qudwatun fil hayr dan in samanto ni ne hallo qudwa ni ne aka kwaikwaya aka yi wannan alheri dan saboda addalu ala alkhairi ka fa'ilihi wanda yayi nuni aka aikin alherin kaman shi yayi wannan alherin wanda ya shiri dalilin wani maganar shi la an yahdiyaka Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun ni'am in mutum ya shiryu dalilin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya fi ma alheri da a baka raƙumi dubu mu yanzu mu ce ba raƙumi ba misali yanzu mu ce hamar dubu mu ce hareban dubu ra'aita ya fi ma alheri a baka wannan abun mutum yayi ya shiryu dalilinka kai zamanto kai ne sanadi na shirya wannan abun duk abin da ya yi to an ringa zuba ma lada addalu alal khair wanda ya yi nuni aka yi aikin alheri ka fa'ilihi kamar shi yayi wannan alherin wa a'il makani ka ɗaukaka matsayina ya Allah a ala manzili yana neman babban matsayi a cikin aljanna yana so Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi cikin ahalul qur'an don saboda ahalul qur'an su ne masu babban matsayi a cikin aljanna ahalul qur'an su ne masu babban matsayi a cikin aljanna za a ce ma ikra وارتق ورتل كما كنت ترتله في الدنيا كرنتا كرنغا هوا كما ينت كيكي رتلا شي اسمن الدنيا فإن أكتش فإن منزلك عند آخر آية تقرأها dan saboda ƙarshen matsayinka ƙarshen gidanka ƙarshen ayar da ka karanta a cikin alkur'ani in bakinka daga alhau daga kula auzu rabbin nas zuwa alamtar kaifa bakin nan zaka tsaya in kuma ka huce izihi ɗaya ya hau in kuma ka huce izihi biyu ya hau in ka harrace he a ce to ba kai ba kuka ne fa har da uwaye hadda uwayen hani'an mari'an walidata alaihima a yi ta a zo a sa musu kan kan hula na zinariya a diko na zinariya mutane su ringa tambaya wane ne wa'incan ce wa'innan su ne suka maɗiyansu tarbiyya har suka harrace alkur'ani kaga a'la manzil kenan ahlul qur'an allahumma ja'alna min ahlul qur'an Malam ya ci gaba da cewa waqta bihi ta'ami wa sharrif himmati waqta bihi ta'ami ya Allah ka yanke mini gurace gurace da wannan alqur'ani ka sanya ni wannan gurikan wannan kyalkyalin ya barburge ni abubuwa wannan kyalkyali na duniya su barburge ni ka yanke mini su ka sanya zuciyata tana da ta'alluki da kai ina tuna ka a kullum iza asbahta fala tantaziru al-masa wa iza amsayta fala tantaziru sabah in ka wayi gari to kakkai tsammani ko ka kai maricin at-ta'alluq bil akhirah kuma hallo an kamaraita kakka wayi gari kuma hallo ka wayi gari kamar yadda muka faɗi a tambaya muka ce fa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahinan min ad-dahri kuma wannan ba yana nuni cewa ba a'a mutum ya bar duniya dukanta mutum ya bar duniya dukanta a'a wala tansa nasibaka min ad-dunya wayansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ce zai ta yin azumi shi ba yayi bude baki ba kullun azumi zai ta yi ɗaya ya ce a'a qur'ani zai ta karantawa ɗaya ya ce a'a shi kawai sallah zai ta yi ba hutu manzon Allah ya hasala ya hau saman mumbari ya ce muku ni lastu ka hayatukum ni ba kaman ku bane ba amma duk da wannan ina yin azumi yau kuma gobe in ci ka'ida shine kenan ba ana nihin cewa ba a'a az-zuhd wannan kai ta sallah a akwai lokacin sallah kuma akwai lokacin kuta akwai fa iza qudiyatus salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa sharrif himmati ya Allah ka ɗaukaka lamarina sharrif himmati bi hazal qur'an ay sharrif himmati bi hazal qur'an لأن القرآن يرفع به الأقوام القرآن يرفع به الأقوام يا زو أتكن قصة تا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نا لوكتان أكوي نافع بن عبد الحارث wanda yake ma Umar bin Khattab aiki a Makka Umar ya taho daga Madina sai suka haɗu da shi a wani gari shi kuma ya san ya bashi aiki shine halifa a nan sai ya ce me to wa ka dora sai ya ce me na dora ibnu abza maula min mawalina na dora ibnu abza wani bawa ne daga cikin bayinmu sai Umar ya ce istahlafta maula yanzu bawa ka ɗora sai ya ce huwa hafizul qur'an aiza huwa hafizul qur'an wa alimun bil fara'id ce hafizi ne na alqur'ani kuma masani ne na gado sai umar bin khattab ya ce haka za kana nabiyakum ko kuma inna nabiyakum qad qala inna allaha yarfa bi hadha alqur'an aqwaman wa yad'a bihi akharin inna allaha yarfa bi hadha alquran aqwaman Allah yana daukaka yanzu to shi kaga wannan bawa ne kuma aka bashi interim raita kuma ga masu kuɗi ga masu sarauta ga masu amma aka ci a ba wannan dalilin wannan alqur'anin dalilin wannan ilimin yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun kenan shine yake cewa waqta bihi ta'ami wa sharrif himmati kassir bihi wara'i wa ahyi janani kassir bihi wara'i dan saboda iza ta'allama al-insan al-qur'an al-karim idan mutum ya koyi al-qur'ani to tsoron Allah shi yayi aiki da shi to tsoron Allah shi yana faruwa gwargwadon mu'amalarka da alkur'ani gwargwadon ƙarin tsoron Allahnka yana yawaita alwara wa zuhud fi duniya wa zada imanahu wa ahi janani ya Allah karayar da zuciyata aljanan huna alkal aljanan huna alkal shine ai suke cewa malaman tauhidi الإيمان هو قول باللسان قول باللسان وتصديق بالجنان والعمل بالأركان كذا أبو داوكو الإيمان قول باللسان إيمان شنو فدا da halshe wa tasdiqun bil janan ay bil qalb da gaskantawa da da zuciya wal amalu bil arkan kuma da aiki da gabobi kenan al janan huna al qalb ya Allah karayar da zuciyata summa qala ashir bihi layli wa azmi jawarihi ashir bihi layli wa azmi jawarihi ya Allah ka sanya ni ina yin lokaci mai tsawo a cikin dare bin yi kwana ba rishin yin barci da daddare da larabci shine ake ce ma as-suhur bisin wal ha wal ra rishin yin barci mutum ya zamna bai yi barci ba da daddare shine ya ci asir bihi laili ka sanya ni bin yi barci ba da wannan daren ina ta karanta wannan alkur'ani ina ta istighfari kaga ya tawassuli ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu sani cewa duk mai son ci gaba to sai ya rage barci a nan duk mai son ɗaukaka sai ya rage barci malam mai ta'alimi yake cewa wa man talaba al-ula sahara layali bi qadari al-kadd tuktasabu al-ma'ali wa man talaba al-ula sahara layali gurgurdan kokari mutum yake samun ɗaukaka kuma hallo ta hanyar wanda yake son ɗaukakan nan to dole fa ba ya yi kullum ya ringa gyangyaɗi ba. A yi samu fi biyutin lahi wirsun wa an ta'alal firashi bila nasibu. Ana ta raba ma mutane a lokacin da Allah yake cewa ina mai so in bashi, ina mai biyan bukata in biya me, kai kuma kana ta gyangyaɗi wa an ta'alal firashi bila nasibi. Yana shi ne ta ashir bihi laili wa azmi jawarihi. لذا يقول تنام متائية تنام الدهر ويحكى في كتيت بها حتى إذا منت تبهت كنا النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى لا حسد إلا في إسنين babu hasada sai ga mutane guda biyu daga cikin wannan mutanen guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa rajulun atahu Allahu alquran mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi alƙur'ani, fa huwa ya tuluhu ana al-laili wa atrafan nahar yana karanta shi tsakar dare kuma yana karanta shi kuma hallo tsakayin aita inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sursayil layli wa nisfahu aita kanu qalilan min al-layli ma yahjahun kenan wannan duka alamu ne na mutanen kwarai ya ce wa azumi jawarihi ya Allah ka sanya ma gabobuwa na ishruwar wannan alkur'ani azzama'u kamar yadda ake adda azumi zahaba azzama'u wa azumi jawarihi ya Allah ka sanya ma gabobuwa na ishruwar alkur'ani in ringa neman shi kamar yadda nake neman in sha ruwa ra'ita addu'a ce ke ga Allah subhanahu wa ta'ala ثم قال أسبل بفيد دموعها أجفاني ya Allah ka sanya in zub da hawaye asbi zubdo ya Allah ka zubda mana dalilin wannan karanta alkur'ani ka zubda mana hawaye a jifani aita ya Allah ka sanya in zub da hawaye don tsoronka da tunaka da girmama ka da tabbatuwa akan hanyarka aita wannan zai nuna akan cewa yana takallufi ne akan karatun alkurani ba a son mutum ya yi takallufi ya ce dole shi ya yi kuka shi kuka ba sai mutum ya zubdo hawaye ba ko nutsuwa ba dole sai mutum ya zubdo hawaye ba ka nutsu ka san me ake karantawa a cikin wannan alkur'anin aita kenan wannan shine ake nihi asbil bi faidi dumu'iha ajbani summa qala umjizhu ya rabbi bilahmi ma dami ya Allah ka hada shi ka hada wannan alqur'anin ya zamanto kaman alaka jini da tsoka kaman alaka jini da tsoka kaman alaka mutum da jini kaga tsoka ba a raba ta yi da jini Hausa suke cewa ba a raba hanta da jini to ya Allah ni ma kakkar ba da wannan alqur'ani kamar yadda ba a raba hanta da jini addu'a ce yayi li hajatuhu ila qira'atil qur'an wa tadabbur qur'an da Allah subhanahu wa ta'ala yake to ala afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin afkaruha ثم قال واغسل به قلبي من الأدغان يا الله كوانكي من زتياتا daga dauda daga kazamta nan aka ce al'adgan dauda da kazamta ana nihin hasada ana nihin keta ana nihin ƙarya aida duka kaga wannan adgani ne ana nihin rike mutum a zuciya ko gaira zalika kenan duka wannan adgani malam sai ya ci gaba da cewa yanzu أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان نعم كمان يا شغل موضوع نبيكم هلو bayan ya yi addu'a ya yi iftitahi da tawassuli da asma'illahi wa sifat da tawassuli da amalu salih yanzu sai ya komo yana itirafi yana itiminan yana gwada ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ya gode da abin da aka mushi, ya gode da baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, ya gode da kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, sai ce an tallazi sauwarta ne, kai ne ya Allah subhanahu wa ta'ala ta ƙera ni, wa halakta ni kuma ka halicce ni. عيدا عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك أنت الذي صورتني في أي سورة ما شاء ركبك ميزر إيك يا باون الله جمد أبنجزنك وأن شيني يحلتك ya ƙera ka ra'aita an ce sau sura jayyida laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim Allah ya baka madana magana guda biyar da su kake gane abubuwa alhawas alhamsa ya baka ido ka gani da shi ya baka hanci ka shinshina ka ji wari ka ji kamshi ya baka halshe ka ɗanɗana ka ji ɗaci ka ji zaki hallo Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kunne dan ka ji kuma hannu ya baka fata don daga ana wani abu an taba ka ka sani wannan ya kamata ka gode mi ya baka hankali wa laqad karramna bani adam Allah subhanahu wa ta'ala to wanda yayi wannan abu ya baka lumfashi abinda ya in ya doke shi ba wanda ya isa kawo shi daga ya doke shi ba wanda ya isa ya maido shi ya baka lahiya ya baka yalwa aita babban abu wanda ya ba mutum ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan halittar da yama kuma ya ƙera ka ya daga tun daga ɗugoyen ga tattalinka ya ayyuka hal'ata alal insani hinun minar dahari lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi da kana nutfa sannan kuma amshajin nabtalihi bayan haka fa ja'alnahu sami'an basira tun baka gane komi baka san babanka ba baka san wanka ba aka rika ganewa wannan wani ne wannan wani ne dan saboda shi an aka aiho mutum lokacin hankalin nashi babu komi safatan baida al-aql yuladu safatan yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kenan mutum bai san komi ba Allah ya san ka san komi kenan ya kamata ku gode mi ya Allah kai ne ka kera ni ka halicce ni wa hadaita ni kuma ka shiryar da ni li shara'i imani nan in san manahij manahij na imani nan shara'i jam'i ne na shari'a amma kuma hallo ba ma shari'a ba shara'i in ake ba shari'a ake ne dan saboda shari'a wahida ana nihin manahij ana wa yura li manahij al imani kenan nan Allah subhanahu nan Allah subhanahu wata'ala yake gode ma Allah subhanahu wata'ala shine ya kera shi kuma hallo shine ya halicce shi ya shirye da shi yanzu in zaka diba duniya abubuwa iri-iri sai ka gode ma Allah subhanahu wata'ala wani yana bauta ma rana wani yana bauta ma wata wani yana bauta ma tulkiya wani yana bauta ma saniya kai ka gano cewa a'a wanda ya kamata a bauta ma hau shine wannan wanda yake huddo rana wanda yake huddo wata wanda ya bani wannan numfashin wanda in ya ce zai amshe wannan numfashin in likitocin duniya ga baki ɗaya suka zo su mero shi su ce ba a amshe ba ba sun iya ba falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin wa nahnu aqrabu ilayhi walakin la tubsirun idan wannan Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kamata a gode ma sai ya ci gaba da godiya ke cewa an tallazi allamtani wa rahimtani ya Allah subhanahu wa ta'ala kai ne ka sanar da ni ka bani ilimi wa rahimtani kuma ka ji gaina da wannan ilimin babbar kyauta a duniya ‘yan uwa babu kamar ilimi duk wanda ya samu kanshi a cikin ɗalibin ilimi to ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala don saboda rayuwa in babu ilimi hallaka ce. Imam Shafi'i rantsuwa yayi yake cewa, wa man fatahu ta'alim waqtu shababihi fakabdir alaihi arba'an liwa fatihi hayatul mar'i wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li zatihi aida wa man fatahu at-ta'lim waqtu shababihi duk wanda ilimi ya bar shi fa a lokacin da yake yarintar shi yake sarmantaka shi babu ilimi to wannan abin tausayi imam shafi ya ce fakabdir alaihi arba'an li wafati kawai a rigai a mai kabbara guda hudu ta sallar gawa don saboda ya rigai ya mutu saboda in za a ma su gawa sallah kabbara kuda yake ya ce fakabbir alaihi arba'an li wafatihi a mai kabbara guda hudu don ya rigai ya rigai ya mutu yake cewa hayatul mar'i ita rayuwa ta mutum ha yace wallahi bil ilmi wattuka sai wallahi rayuwa ta mutum tana tare da tsoron Allah da ilimi in babu wannan abun to kawai gawa ne kai aje abin ne ka baka da ma wani amfani raita la itibara li li zatihi kenan duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a cikin ɗaliban ilimi kuma mai nema to ya goje ma Allah subhanahu wa ta'ala shine malami yake malam yake goje ma Allah subhanahu an tallazi allamtani kai ne ka bani wannan ilimin kuma wannan ilimin shine babban abu wanda shine babban guzuri na musulmi a nan duniya dan saboda wannan ilimin ne mutum zai iya gane musulunci daga kafirci dan saboda wannan ilimin ne mutum zai iya gane shiriya daga bata dan saboda wannan ilimin ne mutum zai iya gane bid'a daga daga sunna don saboda wannan ilimin ne mutum zai gane tauhidi daga shirka zawa in baka da kawai shi kenan kayi rakiya shi ne ya kamata mu dage wajen neman ilimi so da yawa zaka gani mutum ya kai shekaru aru aru yana yin sallah amma in ka tambaye shi malam menene fasara rabbana wa lakal hamdu bai iya fasara ma kullum yana attahiyatu lillahi malam menene wannan attahiyatul me ka sani bai sani ba dole mutum yana sallah yayi ta wasi wasi dole mutum yana sallah hankalin shi a wani waje baka je makaranta ba baka san me ake hodi ba liman yana ta ramso yana ta karanta ayoyi na saman aljanna kai kawai shi kenan kamar an kiɗa ma jakki gitar la ta'rif shay aida ana ana ta hudin ayoyin azaba dan mutum ya bado hankalin shi ya san ina aka sa gaba baka sani ba ra'aita shi kuma wannan ilimin wajibi ne neman shi akan ka talabul ilmu faridatun ala kulli muslim dukkan musulmi to wajibi ne ya je ya nemi ilimin ba na ga ana yi ba na ga ana cewa Allahu akbar sami Allahu liman hamida ni ma bari in ce a haka ba kai ba sallah a haka ba kai ba ibada dole sai ka je ka nema dan shi sa Malam Muhammad bin Abdulwahab mai littafin al'usulun salasa yake cewa ilam annahu ya jibo alaina ta'allumu arba'a masail daga harko matsala ta harko ko he kawo al'ilmu he ka nemi ilimi don saboda in baka san Allah ba to ta yaya zaka bauta mai aida kenan shine yake cewa an tallazi allamtani wa hadaitani ya Allah subhanahu wa ta'ala kai ne ka sanar da ni kuma an ɗauke shi kaina wa rahimtani wa ja'alta sadri wa'iyal qur'ani ka sanya zuciyata mai gane alkur'ani ce mai tadabburin alkur'ani ce alwahi huwa ash-shu'ur alfahmu wal idraku aita wal ma'rifatu ad-daqiqa Eh, kenan shine waje alka sadri wa'iyal qur'ani ka sanya zuciyata mai gano alqur'ani ce ka sanya zuciyata mai tadabburin alqur'ani ce ka sanya zuciyata mai aiki da alqur'ani ce nagode ma subhanahu wata'ala ya Allah sannan yake cewa an tallazi allam an tallazi at'amtani wa saqaitani nan sai yake cewa bayan yayi zancen ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, ya ce kuma an tallazi a ta'amtani, ya Allah kai ne ka ciyar da ni, kai ne kake ciyar da ni, wasa kaita ni kuma kai ne ka shayar da ni. A nan, tauhidi ne, ka sani cewa babu wani mai ciyarwa sai Allah, kuma babu wani mai shayarwa sai Allah, babu wani mai badawa sai Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin Alkur'ani, wa huwa lazi yut'imuni wa yaskin, ko huwa lazi yut'imuni wa yaskin, inna Allah huwa razzaqu zul quwwati al-matin Allah shine mai arzitawa kamar yadda ake addu'a na bayan sallah ko Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jadda minkal jadda akwai hadisi al-Qudsi wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbih yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ibadi ya ku bayuna kullukum ja'iun dukkan ku yunwa gare ku illa man at'amtuhu sai dai wanda na ciyar da shi dan ka Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ciyarwa min gairi kasbin wala dukani min gairi kasbi yadin wala dukkani ba tare da neman wani hannuna ba kuma ba tare da wani shagona ba ya Allah na gode maka wannan bai nuna a ce mutum a'a ba ya je nema ba fa ba haka malam yake nihi ba malam yana nihi a'a wannan kazar kazar im nashi ba shi bane ya sa ba ya samu ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa shi wannan kazar kazar din sababi ne aita shi wannan kazar kazar da mutum zai yi sababi ne kenan shine mutum ya kama kuma ana akwai tawakkuli ga Allah subhanahu wa ta'ala ita min gairi kasbin yadin wala dukani ya ce to ba wannan hannun ba wannan neman nawa ba ya Allah yake kawo mini ba ba wannan shagon nawa ba yake kawo mini kai ne kake kawo mini at-tawakkul wa man yattaqillaha yaj'al lahu maharaja kamar yadda yazo law annakum law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haka tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da kun dogara ga Allah da subhanahu wa ta'ala dogaro na gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ciyar da ku kamar yadda yake ciyar da tsuntsu fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun wa qad yurziqu al-atyara wal hutu fil bahri aida ta yaya zaka ji tsoron talauci فكيف تخاف الفقر والله رازق وقد يرزق الاطيار الحال ينا ارزتد tsuntsaye walhuta da kihi fil bahari a cikin ruwa kaga ba wanda zai ce gidan tsuntsu ana ajiye abinci ba ajiye abinci a gidan tsuntsu kuma kullum bai ya rasawa kenan shine wannan anan da aka kawo hikiman da aka yi tashbihi anan kenan inda kun yi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala dogaro na gaskiya da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye. Kenan ana so a nan mutum ya zage ya yi asababiya ya nema kasu biye da yin anan. Kenan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'iza kudiyatu salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa akta wa aharuna yadribuna fil ardi ha kun gani yabtaguna na min fadlillah in ka ɗauki annabawa daga cikinsu akwai najjar mai aikin katako akwai haddad mai makeri akwai kuma hallo aita arra'i manhuwar ra'i makiyayi sallallahu alaihi wa sallama to haka an ka ɗauka a cikin sahabbai ma wane yana kaza wane yana kaza wane yana kaza haka ake so mutum ya kama ya ita shine hausa suke cewa Allah ya ce tashi in taya ka استنباطا من قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آه، wanda ya kokari man jadda wajada daga nan zan mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين